أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أيمن المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه إن شاء الله من أنا في التعبير آه ba a shafa ta alƙariya wanda muke gudanarwa a nan masallacin wala bayan jijiyar facebook allah ba zai kwallama yau ma za mu tashi a kan fasali na biyar alfasalul kamisu fasali na biyar ni kasmihi ta'ala jaddu lahu da ta koke makarata inda wannan fasali shi ma zai bayani a kan rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi na kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma don ya tabbatar da matsayinsa a gurin Allah domin Allah ya tabbatar da matsayinsa a gurinsa ya rantse da martabobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala jalla subhanahu Allah wanda sunansa ya girmama ya buwaya yana cewa wadduha wallaili idza saja Allah ya rantsa da lokacin walaha da kuma dare lokacin da ya bugunta sosai a shine yake cewa aya ta daya zuwa ta biyu a as-sura wannan sura din da ya talafa uktulifa fi sababi nuzuli hadhihi sura malamai sun yi sabani an saba dalilin saukar wannan sura menene dalilin saukar wannan sura wakila wasu ka ce kana tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli da udrin da zalati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da qiyamul layli da yake yi ne a kullu saboda qiyamul layli ba ya ramadan ba kullun yake yi to sai wani uzuri ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya dakata da yin qiyamul layl fa takallamat imra'atun fi dhalika bi kalami sai wata mata ta yi wasu maganganu marasa daɗi saboda manzon Allah baya samun yin qiyamul layl da yanzu saboda wani uzuri saboda maganganu marasa kyau a an ce ita sunanta ummu jamilin ita ce matar abu lahab kenan ummu jamil sunanta yawa ita kuma ummu jamil bintu harbin wato ita kama kanwace wajen abu sufyan bin harbin kenan wasmu hal awra'u asalin sunanta al awra'u an ce al awra'u daga wannan ido daya shine laga ta awra'u to sai maganganu marasa dadi fi dalika bi kalamin kenan wakila bal takallama bihi al mushrikuna wasu malamai kuma suka ce a mushirkan ne ɗungurungun ɗin su suka yi maganganu marasa daɗi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan kwana biyu bai yi kiyamu laili ba shi ne inda fatar wahayi ba a su kuma mushirkan sun yi maganganu da saboda wahayi da aka ɗan dakata yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jibrilu bai sauko wajen manzon Allah sallallahu alaihi da wasu wahayoya ba to su an ɗan lokaci su wasu sai suka wannan magana shi ne farazalatin sura sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan sura qala al-faqih al-qadi wa fuqahu Allah yace al-faqih al-qadi Allah idatar da shi yace ayata tazammanat hadhihi suratu min karamati min karamati Allah ta'ala wannan sura ta kunshi wato na girmama ubangiji subhanahu wata'ala lahu ga manzon Allah girmama da Allah manzon Allah wannan sura ta kunshi girmama wanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarwihi bihi da kuma ɗaukaka shi ko faɗakar da shi wato sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga darajar wani daga darajarsa wa ta'dimihi da kuma girmama shi ne iyahu girmama manzon Allah a gurin Allah aka ce wato sittata wujuhin tana da ainihin fuskoki ta ɗauki fuska ɗai ɗai ɗai ɗai daban-daban wanda duka suna nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sa wajen Allah har fuska ɗai ɗai ɗai guda shida shi ne ce al'ula al'awwalu fuska ta farko alƙasamu lahu ko wato amma akhbarahu bihi wato rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yayi dangane da abin da ya bada labari da shi min hali min halihi bi qawlihi daga halin fadin Allah cewa wadduha da Allah ya ce wadduha wallahi za ta ja din rantsuwa ce dangane da ainihin wato nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin da Allah ya ba da labari da shi na halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wa rabbin ruha asali wa duha din da ya ce wa rabbin ruha bi ma'ana ya rantsa da ubangijin walaha lokacin walaha na ce wa duha yi ne daidai lokacin hanfi kenan wa hadha min azami darajatil mabarrati wannan ya cikin mafiya girman darajoji na kwarai asali na biyu ita bayanu makanati shine bayani akan dangane da martabar manzon Allah inda muka gurin Allah wa udwatihi ladai da kuma samun babban rabo a gurin Allah da Allah ya alƙarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kuma ce ma wanda aka rabbuka wa ma kana lalle ubangijinka bai ban kwana da kai na rashin baka wahayi ba wa ma kala kuma bai kyamace ka ba suratul duha aya ta uku ai ma tarakaka ai ubangijinka bai baka ba wa ma abgazaka kuma bai fushi da kai ba wa kila ai ma ahmalaka ai bai wakuntar da kai ba ba da anistafaka bayan kuma ya zaɓe ka a matsayin manzo duka Allah bai ki ka ba bai barka ba bai fushi da kai ba bayan ya zaɓe ka Allah bai maka haka kana nan akan matsayinka sai dai karuwa a salisu fuska ta uku ƙaunu ta'ala faɗin allah waɗakin sarki cewa walal akhiratu khairun laka min al'ula tanade tanaden da muka yi maka na ranar lahira ya ce na wannan gidan farko shine gidan duniya aya ta hudu ƙala bin isaƙa ibn isaƙa yake cewa ai ma'aluka ko fi marji'ika makomaka ita ce ne tana cikin makomarka inda Allah wajen Allah wato ma'aluka fi marji'ika inda Allah Adamu lima zaka wato makomarka a gurin Allah subhanahu wata'ala ta girma abin da Allah ya baka a nan duniya tanadin da Allah ya maka a makomarka ta lahira ta girmi kyaututtukan da Allah ya maka a nan duniya yau shine ainihin a'azamu mimma a'taka min karamati duniya ya girma abin da Allah ya baka na ainihin wato karamcin duniya wa kana sahalu sahalu kuma yace ai abin da ake ne maddakartu laka abin da na tanadan maka min shafa'ati na ceto da nace zan baka wal maqabil mahmudi da kuma wato maqamul mahmud matsayi abin yabawa muqami abin yabawa ko matsayi wanda yake abin yabawa da nayi alƙawarin zan baka ai kayrul khairun laka mimma adaka fi dunya wanda shine mafi alkhairi a gare ka dangane da abinda na baka a nan duniya an kwatanta arabiu na hudu qawluhu ta'ala fadan Allah rakin sarki da yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijin ka zai maka kyaututtuka a ranar lahira har sai ka yadda da kyautar da zai maka har sai ka ce Allah ya isa ka ke yawa akwai kyautar da za a ma'aikaci a dadon ko eh an kara ma kuma karba to kamar irin kyautar da manzo Allah yake yi mutum kenan in ya tayi maka kyautar sai ka ci a bari to haka Allah zai masa shi ma ranar lahira kula zai ga yau ka rabbuka wa tarda da sannu ubangiji ka ba ka fata sai ka ce ya isa haka manzo Allah ya yi tiyauci suka rakuma har sai da mai kwashe rakumin kafin ya kwashe aka yi ta kara masa ɗari ɗari ɗari har yanzu da zai kwashe rakumin to an ce karatun mutum irin karatun malamin sa ko to kaga irin kyautar da Allah zai wa manzo Allah shi ma manzo Allah iyaye wa bayan Allah irin wannan kyautar Allah ya ce wala saboda karbuka matarda wa hadhihi ayatun wannan aya ce jami'atin liwujuhil karamati wanda ta tattaro fuskoki na darajawa wa anwa'is sa'adati da kuma nau'o'i na dacewa wa shatatil an'ami da kuma daidaitattun ni'imomi da aka taro soje guda wato fil fiddarain a nan gidaje guda biyu gidan duniya da lahira wannan ayar ba abin da Allah bai manzo Allah a duniyan ma ya bashi kuma a lahiran ma ce sai yana nan Allah zai bashi wa ziyadati har ma kuma da kari qala ibn ishaq ibn ishaq kuma biye kuma cewa yurdihi bil fulji Allah sai ya yarda da manzon Allah da rabo aka sa a bashi ya ce Allah na ya ise ni haka a fi duniya anan duniya wa thawabi fil akhirati kuma lada wato a lahira Allah sai ya yarda da manzo Allah da wannan raba wakil wasu malamai suka ce fasara da shine yufihi al-hawda shine Allah zai ba manzon Allah tafkin nan na al-kausara wa shafa'ata da kuma ainihin ceto da za a yi ranar tashin kiyama wa ruwa an ba da alihi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi daga shashin wasu jikokin manzon Allah ana an ce sayyidina aliyu ake ake nufi karrawallahu wajhahu يوعي أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها سيدنا علي يشي باب وتآية أتي القرآن وان أكبر لمان أبوة لألكيري أتكنت كما وانا آية duk abubuwa na alkhairi tun da har Allah ya ce da sannu zan baka ceto sai ka ce ya ishe ka to ai kowane katalallan ma sai ya sa rashi da ceton manzon Allah in dai ya yi imani da Allah da manzan Allah baya shirka kuma yana ibada to dai ko mun ka talarsa ko irin zuwa da ko wannan insha Allah sai sun sa tsammani a cikin Allah to kaga dai mala ko ai imani da dan kasala kamar ni ko yawa to shine wala yarda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadkhul ahadun min ummati illa a ya ce ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai yadda ba shi da wala abda rasulullahi manzan Allah ba zai yadda ba an yi da kula hadu min umarcin nara har ya ga ɗaya da cikin al'ummar ya shiga wuce ce ai manzan Allah ba zai yadda ba don da Allah masa alƙawarin damu baka ce sai ka ce aishe ka sai in ka ce ta aishi manzan Allah ya leka wuce ya gaba ba al'ummar ta ko ɗaya alƙalin da fuska ta biyar ma addahu ta'ala alai abinda Allah ya kidanya a gare shi min ni'ami na daga ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya tattara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarrarahu min min min ala'i kuma ya tabbatar masa da ni'imomi ala wata shi da ni'imomi yau a fi baqiyati a surati wato a sauran wannan sura din kenan a min hidayatihi na daga shiryawarsa ila ma adawa lahu izu abin da yayi shirya izuwa gare shi aw hidayatin nasi bihi ko kuma shiryar da mutane bihi bi sabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaktiladi tafasiri wannan an kawo da sabanin tafsiran malamai daban-daban a wala mala lahu ko to wala mala lahu yawa tafsiran da aka yi shine wala mala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da tarin dukiya fa aganahu bima atahu Allah ya wadatar da shi da abin da ya bashi aw bima ja'alahu fi qalbi ko kuma a Allah ya wadatar da manzon Allah da abin da ya sanya masa ne mil qana'ati abin da ya sanya masa na wadatar zuci a zuciyarsa ba a tarin dukiyar aka tara masa ba da manzon Allah ta innal gina ginan nan to wato ita ita wadata wadatar zuci take wadata mutum da aka bashi tarin duniya in ba a sama wadatar zuci kullum bai ganin Allah ya masa shi kuma da aka bashi kaɗan yana da wadatar zuci bai hangen wani ya fi shi kawai shi Allah ya masa daidai to shi ne walgina da wadata alkana min alkana ta walgina abin da aka sanya masa min fi kalbi a zuciyarsa min alkana ta na wadatar zuci walgina da kuma wadata ta sarari din a wa bainama ko wa bainama ne kun ba na gansa wa bainama hakan nan kuma fa daba alaihi amhu shine fa'awahu alaihi amhu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa dalilin shi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taro shi wajensa bi ma'ana ya ya daukaka shi ya zama cewa ya ji bidai a cikin ƴaƴansa shi Abu Dalib kenan ko shi ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gata a wajen Abu Dalibi shine ai bi ma'ana fa dafa lahu fa dafa hudun nan ai fa haddafa shine bi ma'ana ya tausasa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yake fi bi fa dafa alai amu kenan babban manzon Allah ya tausasa sai na Rasulullahi kamar da karanta asira ko yawa wa awahu ilayhi ya taro manzon Allah zuwa gare shi shine kamar ka jawo mutum ka tarbiyantar da shi ka dinga kula da rainansa kenan to shine awa a bima au bima ja'alahu a wakila ko wakila awahu ila Allah wasu kuma suka ce a wajadaka dallan fa da ake karɓar fassara ba duk tafsir da kuma manta wajadaka ailan fa agana din yau shine ake ta fassara ai yanzu an yi maganar wadata haka ailan fa agana ke yawwa to shine nan duka shine ake tafsirinsa wakila awahu ila Allah wasu ka ce a ya kawo ya tattaro shi zuwa komawa ga Allah ne wakila wasu malamai suka ce kuma ai baina ma ne yatiman yawa wakila suka ce ai yatiman shine wajarka ailan fa agana ai fa amma yatima fa la ta ka har masaila a wajarka ailan fa agana mun same ka bi ma'ana wasu sun ce yatiman la misala laka ga ka maraya amma baka da tanka maraya ne ba kamar sauran marayu ba maraya kuma ci da masu iyaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi maraya ne amma duka wanda suke da iyayen ma idan sun dusu shi ne suke samun albarka shine la misala laka maraya ne manzan Allah amma babu tankanta yawwa san da shi har wanda suke da iyayen ma sun fake da shi suke samu fa awa ka ilai sai Allah ya taro ka zuwa gare shi wakila wasu malamai suka ce duka tafsiran ne fa kula da an ce wakila an gama ɗaya fasara za a shiga wata yawwa ya ce ai alma'ana abinda ake nufi alam yajidka alam yajidka fahada bika dallan kamar yadda suke cewa alam yajidka wajaka dallan fahada to nan an yi takadiri ne an kaddara wata jumla ce kaga wasu da suna cewa wai an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shirye da shi kaga ai kalmar ta yi nauyi ko a danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi in ka zo fasara waje ka zallan fahada ai sai ka ce alam ya jirka ya ji mafawa kenan wa hada bika zala kawai ce ai sai ka ce alam ya jirka ai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mun samar da kai ba fahada bika zallan sai batacce ma ya shiryu saboda kai ba manzon Allah ne yake batacce ya shiryu ba bataccen ne ya shiryu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa agana bika ailan sannan kuma aka wadata ailan talaka bika bi sababika saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaka ma ya zama wadaci batacci ya zama shirye ko ba haka bane to fasar sai ta mutu amma ka ce wa jalaka zalan fahada ka faɗa manzon Allah cewa ya bata aka shirye da shi eh wanda shirye kanta ma ita ma da annabi take takama to wa awa bika yatiman ka gani aka taro maraya bi sababi ka kuma shi malamai suna da adalci kuma suna suna suna kare janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma sanin larabci yace zakkarahu bi hadhihi alminani Allah ya tunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan tsakokin baiwa wa annahu alal ma'lumi min at-tafsir ko wannan abu ne wanda yake sananne a bisa tafsiri da aka yi shi ba wai abu ne aka kirkiro ba tafsirin ayar haka ta kamata a fassara ta lam yuhmil fi hali sigarihi abinda ake nufi Allah bai ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana kuruciyarsa ba Allah ba shi kariya tun tun tun tun manzon Allah yana tsatoma ai tun yana haske ko قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن اتبع رضوانه sai da ayon wata kallubaka istajidina Allah tun yin mannan Allah yana azalma yake kiwon sai yake gani ta ballantana kuma ya fito duniya ka zaba ce a an same shi batacce aka shirye da shi an samu batacce ne a cikin bata aka shirye da batacce saboda mannan Allah lam yu'minu fi hali zikri Allah bai hukuntar da manzon Allah halin kuruciyarsa ba bai bar shi hakan nan ba ba za ka taɓa jin wani abu komai kankantar na a sha manzon Allah ya kata wa shi yasa aka ce Allah bai zuba manzon Allah ido yana kuruciyarsa ya kyale shi ba ya ba shi kariya ta ko'ina tarbiyya da ainihin dabi'a da kyauta da komai halin kirki gaba ɗaya Allah ya ba shi wannan ya kare shi kuma bai zube ba abin da ya saba masa mutuncinsa ballanta na addininsa wa ailati haka lokacin da ba shi da shi lokacin babunsa ma bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya anji kayan da ba nasa bai ita ba wa ritmi haka lokacin maretinsa bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wata tarbiyyar da ba ta ainihin marayun kwarai ba wato kamar waɗanda suka rasa iyayen suka rasa masu tarbiyya sai ga sun fada wani hali to manzon Allah Allah ya kare shi bai fada irin wannan dabi'a ba a wa qabla ma'rifatihi bihi da kuma gabanin saninsa da shi sallallahu alaihi wasallam wala wadda'ahu Allah bai yi kwabban kwana da shi ba a ce astaudihuka astaudihukumullah wato Allah ina muna muku ban kwana kenan ko kuma an attaujiu din kamar ina bar maka ajiya ne amma ce wada'an wada'an shine kamar ban kwanon ku kenan shi yasa akwai addu'a shehu jibril ma attaujiu Allah auladi wa ummahum wad din wal mal wal aba wal jasada wal ruha wal qalb wal iman wal qalada wal dar wal bir wal bustan wal walada wa kullu ma an amal bari alayya bi fa wal hafiz matta wal ajru abada in da ai tafiya ana karanta wannan kafa bakwai in Allah yadda za ka je ka samu iyalanka da makotanka da komi naka lafiya ga dafa ini sosai na shauki bulima a shi ne in ka ce astauji ko kuma Allah kamar ina bar wa ubangiji a jiya eh in ka ce astauji ko kuma Allah ina bar wa ubangiji a jiya shi ne astauji ko kuma Allah ila ta astauji Allah auladi wa ummahum aya Allah ina bar maka ajiyar ƴaƴana har ma da uwansu yawwazzina wal mala da addini na da dukiyata wal aba wal jasada da iyaye na da kuma gangan jiki na din na bar maka ajiya zan yi bulawo to wannan shikenan yake cewa a wala wadda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala bai ban kwana da shi ba wala qallahu Allah bai fushi da shi ba bai kuma kyamace shi ba fa kaifa ba'da tisatihi wa tibahi to ta yaya kuma bayan Allah ya keɓance shi da nubuwa ya kuma ainihin zaɓe shi da ainihin cewa shi ne shugaban manzanni har kuma ku zo ku ci ya yi ban kwana da shi kuma ya kyamace shi ko ya yi fushi da shi saboda an kwana biyu ba a masa wahayi ba ko kuma a kiyamun layl da yake ya ɗan yanke saboda wani kuzuri a sadisu bana cikon ta shida daga ita sai mu tsaya kuma tun da fuskokin guda shida ne a sadisu fuska ta shida a cikin suratul duha Allah zuwa ta'ala ya ce a marahu bi izhari ni'matihi alai Allah zuwa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi izhari ni'matihi alai ya bayyana irin ni'imar da Allah yi a gare shi wa shukri ma sharrafahu bi kuma ya gode irin daukakar da Allah ya yi masa bi nashrihi ta wajen yada wannan fadan ni'imar kenan shine awan ma bi ni'imar da take yawa ishadati zikrihi da kuma daukaka ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ta'ala ta inda Allah da ke sarki yace wa amma bi ni'mati rabbika fadis lalle ni'imar da Allah ya gare ka ka zantar wa mutane cewa Allah maka ita fa inna min shukri ni'mati at-tahadduth biha domin yana cikin gode wa ni'imar Allah shine ka zanta wa mutane cewa Allah maka kyautar kaza wa hadha khasun lahu amul ummati wannan kebantaccen magana ce hukunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kebance da shi sannan kuma ga mamme ne ga al'umma ta duka al'umma su ma an ta tahaddusu bi ni'matillahi shukrun ko in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa walla shukrun nasa la shukrun la ko wanda bai gode mutane bai gode Allah to wannan shi ne karatun mu ne mu saboda karatu yawaita wanda muka faɗa ne Allah ba mu ladan sa abin kuskure Allah ta wata ala ya gafuta mana azabar wannan Allah ta zana da sallama lafiyar iya mu da malam wani sha'anin mu Allah ta mu cika da imani Allah ba mu da hawa Allah ba mu da talauci Allah ba mu da asiri duniya da lahira Allah kyauta zuriyar mu Allah kyauta zuriyar mu Allah kyauta zuriyar mu kuma sai na su Allah mu da fa'ala balala ba riba wa zina wa zina da duniya ويجد ما ظهر من أمر والأنباء من هذا خاص وأنت إلى